الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan hudu shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan daya shekara ta 2017 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a yau muna darasi na biyar a cikin tafsir suratu ibrahim alaihi salatu wassalam kuma za mu tashi ne aya ta talatin da biyar daidai wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam kissa annabi ibrahim da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da yayi sai Allah ya ce mai malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله يتي وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا ka tuna yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya kenan yake addu'a yake cewa ya ubangiji ka sanya wannan gari albalad yana nufin garin makka haramin makka ka sa ya zama aminan ai za amnin yu'manu fihi gari mai aminci wanda duk wanda ya shiga cikinsa zai samu aminci wa junubuni ya Allah ka nisantar da ni ba ni kaɗai ba wa baniyya da ‘ya'yana da jikokina an na'abu da al'asnam kada mu bauta wa gumaka Allah ka tsare mu da bautar gunki wannan addu'a ce annabi Ibrahim ya yi kuma ya amfani da kalmomi masu ƙarfi na farko dai ya yi addu'a ga wannan gari na haram makka Allah ya ba shi aminci kuma Allah ya karɓi addu'arsa kuma ya ce kada Allah ya sa a cikin zuri'arsa a samu masu bautar gunki shi yasa ya ce wa junubni wa junubni a larabci abu aidini ka nisantar da ni ya ubangiji tabaraka wa ta'ala laraba sukan ce jannabahu ko jannabtuhu shai'a wa ajnabtuhu janban ana nufin nesantar da abu ibrahim shi karan kansa annabi ibrahim salatu wassalam mutum ne da allah ya sa ya zama ma'asumi wato tsararre kubutacce daga bautar gunki tunda shi kan annabi ne to amma abun mamaki yaya aka yi ya ce allah ka raba ni da bautan gunki tunda shi daman asalin sama ai ba zai bauta gunki ba ko ba ka bane ba malamai suka ce eh su annabawa suna da tawadu da jin tsoron Allah sosai wannan addu'ar da yayi yana nufin ya Allah bayan kariyar da kamun ka dada bani wata kariya ta musamman abu na biyu kuma yana nuna mana hadarin shirka hatta annabawa suna jin tsoron shirka shirkar da yau kake wasa da ita da ya ce wa baniya yana nufin 'ya'yansa na tsatsansa alhamdulillah babu mutum ɗaya daga cikin 'ya'yansa na tsatsansa ne bauta gunki rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas ya ubangiji waɗannan gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane sun batar da yawa daga cikin mutane shine adlalla kaseerun minan nas dalla ay bihinna kaseerun minan nas ta dalilin su da yawa daga cikin mutane sun bata mana ta dalilin gumaka din ya Allah kada ka sa zuri'a ta yana su bauta gunki wa man tabiyani fa innahu minni ya Allah duk wanda ya bi ni to hakika yana tare da ni a cikin yan addini na wa man asani ya Allah duk wanda ya saba mu fa innaka ghafurur rahim lalle Allah kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne wanda ya saba mun ya tuba za ka yafe masa muna fatan ka yafe masa da Allah malam ku duba maganganu na annabawa masu taushi wa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni yana tare da ni yana cikin addini na wa man asani kai kai tsammani zai ce wanda ya saba mu Allah ka masa kaza sai ce fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai jin kai ne Allah kai mai tausayi ne ashe wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna annabawa Allah ya sanya zukatan suna da tausayi da jin gai Allah ya mana afuwa me yace bayan wannan
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
يتي ربنا إني أسكنت من ذريتي ya ubangiji lalle ni na zaunar da zurri'ata mana wani bangare na zurri'ata na zaunar da shi biwadin gairi zai zarra a wani kwari wanda yake ba shi da ciyawa ba shi da shuka ba a noma a wurin ana nufin wato makka ne saboda makka wannan lokacin kwari ce tsakanin duwatsu guda biyu ya ce a wurin inda baitikal muharram wato a wajen ɗakinka wato mai alfarma wanda ka ba shi kariya wanda ka ba shi wato tsaro ya Allah na sanya iyalina na aje su a wurin da gashi busasshen wuri babu abinci ba a iya noma ballantana a yi noma ɗin a yi kiwo a samu abinci amma abin da yasa na ajiye su rabbana li yuqimus sala ya ubangiji nayi wannan ne don su tsayar da sallah su yi ta sallah a wajen ɗakin ka faj'al afidatan nasi afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane kalmar afida jam'i na fu'ad ya Allah ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa wannan wurin tunda wuri ne wanda ke kwari ne babu ni'ima a wurin amma haka Allah ya ga dama ya ajiye ɗakinsa a wurin kuma rami ne makka rami ce to ya ubangiji ka sa mutane su yi ta zuwa wurin yanzu zuwa da kuke yi kuna sha'awar ku je maka dukkanmu na insha Allah ta'ala kowa zuciyarsa tana karkata ya je wannan wurin kana daɗa zuwa wurin kana daɗa kwaɗayin wurin to addu'a annabi ibrahim saboda ya roƙa Allah ya karba ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim shi yasa muke ta so mu je mu je mu je mu je bayan wannan ya Allah warzuquhum minas samarat ka azurta su daga da 'ya'yan itace irin yadda ka azurta masu zama alƙaryu ma'abuta ruwa da koguna la'allahum yashkuruna dan su gode maka idan kai musu wannan za su yi ma godiya a nan gurin ya koyan wani abin da ya kamata mai da hankali a kai wato makka din nan da kuke ganin ta wuri ne wato ke kasashen wuri a bushe ba ruwa sai duwatsu sai zafi Allah ya ce kuma nan zai ɗakin shi ka duba yadda wurin yau ya rayu ya fi birane nawa da suke da ruwan saboda addu'ar wannan dattijo bawan Allah annabi Ibrahim alaihi salam sannan ba a noma a wurin amma yau duk ɗan itacen da kake nema wanda babu shi a ƙasar nan sai ka same shi a makka gaba ɗaya sai an gama wahalar a duniya a kai musu can ya hana su ruwa ya ba su ruwan fetur ai kwarai da gaske ya ba su gwal a cikin ƙasa zinari akwai zinari a wannan ƙasar sai suka ɗeba sai suka sai ruwan da shi suka ɗeba sai suka amfani da duk abin da wani mai ruwa da jin daɗi yake yi sai suke suma albarkacin addu'ar annabi ibrahim Allahu akbar abdullahi na abbas ya ruwaito mana hadisi cewa wato kissar yadda annabi ibrahim ya ajiye zuri'arsa a wannan wurin akwai ummu islam ismail kamar yadda ya faɗa mahaifiyar annabi ismail ɗin kenan suna tafiya sai ta ɗauki wani abu ana ce da shi mintok tana rufe gurbin takun kafarta wasaratu ita hajara kenan ɗaya matar kuma ta annabi ibrahim saratu annabi ismail da shi da mahaifiyarsa allah ya kawo su wannan wuri lokacin tana shayar da shi ya ajiye su a nan makka daidai ɗakin Allah kusa da zamzam rijiyar zamzam ta yanzu da da ce an binne ta ba za a gane a ina take ba amma tana nan kafin ka je wajen sa'ayi a lokacin ba kowa a makka ko mutum ɗaya babu idan an tambaye ka a duniya wa ya fara zama a makka to sai ka ce annabi ismail da mahaifiyarsa makka dai mai sunan makka ruwa ma babu ko digo a wurin ba wani korama da ke gudana a wurin wallahi malam haka ya zo ya ajiye su ya tafiyarsa kuma ya ajiye su a wani wuri ya ajiye musu kwandon dibino haka da yasalka ya ce ga wannan ruwan ku je ku ta sha in ya kare kuma ku je ku nemi inda za ku nemi ruwa annabi ibrahim ya tashi ya miƙe zai tafi sai umu ismail ta tashi ta ce ina za ka tafi ka bar mu a wannan dajin da kai annabin allah aina ta zahabu wata turkuna bi hadal wadi alladhi laysa fihi insun wala shay yaya za ka tafi ka bar mu a wannan kwari wanda babu dan adam ba kowa jama'a ko mutum ba babu ba dabba ba kowa kawai ya ce ku zauna a nan yana tafiya aka ce gashi nan dattijo dogo annabi ibrahim zalab zalab zalab yana tafiya baya waiwai can ta ga yaƙi waiwaya sai ta faɗa da ƙarfi ta ce allahu amaraka bi hada ko dai Allah ne umarce ka ka zo ka ajiye mu anan annabi ibrahim sai ce na'am ya ce Allah ne ya ce in kawo kun ajiye ku anan ya tafi yasa ka san me ummu ismail ta ce idan la yudayyuna ta ce insha Allah to in dai haka ne Allah ko bai zai tozartar da mu bari mu koma mu zauna mu ga ikon Allah ka ji tauhidi kaji aqida kwarai kuwa duk musulmin kirki malam ya yadda in dai Allah ne Allah bai zai cutar da shi ba wallahi so duk abin da Allah ya dora maka dauka alheri ne wallahi wallahi ko ciwo ne ka dauka wannan ciwon zai kankare ma zanubin ka ko me Allah ya maka ce ya Allah na yadda da zabin da kai mun haka Allah yake son bawa mai tawakkali mace ce wannan ma yau idan kai kwana biyu uku baka kawo cefe ne mai kyau ba to sirikinka zai fara kiranka a waya ce wai ya aka yi ne ba a lura da halin da ake ci babu rashi kawai ta koma wallahi malam annabi ibrahim ya ta tafiya malam ko waiwaye sun bai ba matarsa da ɗansa jariri ana shahada annabi ismail kar ka manta malam annabi ismail din nan shine fa ta tsatsonsa aka samu annan muhammadu kwarai da gaske cikin kakannin annan muhammadu akwai adnan dan annabi ismail ina so ka lura wannan shine kenan asalin samar da manzon Allah da ya fito a makka ka ji tushen samuwar annabi saboda wannan annabi ismail din dan gidan annabi ibrahim ai da suka yi ta hayyafa ne a wurin aka yi ta hayyafa har aka samu zuri'ar iyayen kakannin annabi Muhammadu to yayi ta tafiya sai dai nisa yaje can yanda sun daina ganin sa suka zauna suna ta kallon sa yana tafiya yana tafiya yana tafiya har sai da ya bace musu gaba daya ina zai tafi zai tafi da'awa zai tafi aikin Allah ya juya ya ga baya hango daidai gurbin wurin ɗakin Allah sai daga hannunsa yana cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami ya ubangiji na ajiye zurri'ata a wani kwarin da babu shuka babu ciyawa babu tsiro babu noma a wajen ɗakinka mai alfarma ya Allah kai musu arziki da 'ya'yan itace kai musu arziki da 'ya'yan itace wala Allah za su zo su gode maka Ummu Ismail ta ta shayar da ɗanta Ismail ta ta shan wannan ruwa da ya tafi ya bar musu malam sai ruwa ya ƙare karkaf a cikin wannan buta yar salka da ba ta kai ta kawo ba sai shi ruwa ya kama ta kuma ya shirwa ya kama ɗanta kawai malam ishirwa ya kama annabi ismail a lokacin yana yaro sai jikinsa ya yi irin lakwas ɗin nan lakaddit ta sauka saboda ishirwa yaro ya kamar zai mutu ta sa masa ido tana kallon sa yaron na ishirwa za ta kashe shi malam da ya shiga wani yanayi shi annabi ismail a wannan lokacin wato saboda tausayi irin na uwa sai ta ce ba ran iya kallon shi ba ta tafi ta shi kawai ta ce bana son gan shi a wannan yin bana son gan shi ma bana so kamar misalin a nuna ma wani ya shiga wani mugun hali na rashin lafiya sai ka ce rufe rufe shi kawai rufe shi kawai sai an jima na tafi kawai ɗanka ne watakila a babanka ne a wane ne akwai yanayin da malam ba za ka yi sha'awa ka ga mutum ba ta juya kawai tana juya wannan leƙawar ta kenan sai ta hango dutsen safa dama a kusa da wurin ne ta hango dutsen safa kawai sai ta je ta hau kan dutsen ta ce barin riƙa in hau kan dutsen nan ko zan iya gano ko wani mutum guda ɗaya zai zo wucewa in bi shi da gudu in je in ce taimake ni da ruwa in ba wa ɗana falam tara ahadan ko mutum ɗaya bata gani ba ta gangaro daga safan nan ta leƙa sai ta hango dutsen marwa ta ce bari daɓa tafiya dutsen can na marwa ko a bayansa ko a gefensa ko zan hango wani ɗan adam yana wucewa ta je ta hau dutsen marwa ta duba ta duba hal tara ahadan ko za ta ga wani falam tara ahadan ba ta ga kowa ba malam ta je ta dawo ta je ta dawo sai da ta sau bakwai bata ga kowa ba abdullahi na ba zai ce falidhalika summiya sa'yu bainahuma saboda wannan zirga zirgan da ita ummu isma'il ta yi aka ce aka sanya wannan abun suna sa'ayi tsakanin safa da marwa shine ni da kai yau in naje umra ko aikin hajji dole sai mun yi wannan sa'ayin kaga duk aikin hajji gabaki daya wato shiryar annabi ibrahim ne tsarinsa ne allah ya sa ya yi shi da zuri'arsa ka duba ta hikimar allah fa kai malam manzo allah yana da gata duka wannan shiri ne ake za a samar da wani babban bawan allah mai matsayi mai daraja mai kima da cijin arziki yau gashi abin da kakannin kakannin kakannin kakanninsa suka yi an mai da shi ya zama addini har duniya ta tashi ba za a daina safa da marwa ba komawanta na bakwai tana hawa kan dutsen marwa sai ta ji wani ƙara sai ta ji motsi sai ta ce wa kanta sa da kanta ba sai ta ce wa kanta kai ki shiru ka ji ba wai tsabar kar ma ta disobin kanta ita da kanta take cewa na yi shiru bari ni shiru sai ta daɗin wani motsi ta duba ba ta kowa ba ta ce kai ni fa na ji motsi don Allah idan da taimako a wajenka ya kai bawan Allah mutum ko aljan ka taimaka mun da ruwa ga ɗana zai mutu malam ashe ba mutum ba ne sai ga mala'ika a daidai gindin rijiyar zamzam a lokacin babu zamzam ɗin ya sa fuka-fukinsa yana ta tono yana tono ga ruwa yana bulbulowa wannan kuma shine asalin ruwan zamzam malam sai ga ruwa ta gangara da gudu bata tsaya ko ina ba sai wannan wuri na zamzam da ba dan yanzu hukumar saudiya sun rufe rijiyar zamzam din ba za ku gurin kusa da kusa ne ga zamzam din ga safa ga marwa a tsakanin su yake sai ta sauka sai ta dauki salkarta ta sha ruwa ta sha ruwa ta diba ta zuba a cikin botar malam ruwan har ya fi karfin a ɗebe shi yana tsiri malam ruwa kan ba sai zama yana kwanciya ya taru ba kamar wani kududdufi Allahu akbar Allahu akbar ka san me hikimar fitar da wannan ruwan duk inda ruwa yake a kwance to dan adam zai iya rayuwa a wurin kuma za a iya yin kiwo za a iya noma to Allah nan da ya kawo ruwan nan kinaya ne na cewa bari mutane su zo su bakunci wurin su zauna saboda akwai ruwa in sun fita sun nemo abincinsu a nesa to suna da ruwa a wurin shikenan ta ce to yanzu za mu zauna a wurin nan sosai Allahu akbar malam ba miji ba kowa su kwana su tashi yin abincin su ya kare ta shiga daji ta nemo tana goye da ɗanta ashe annabin Allah ne ita kanta yanzu uwan nan da ta haifi wannan bawan Allah ba ta san me matsayin da ya samu ba manzo Allah ya ce yarhamullahu umma isma'ila Allah ya ji kan mahaifiyar Isma'ilu da ta bar wannan ruwan zamzam din ba ta ta kwarfatarsa tana ɗiba tana ɗiba ba wallahi da ya zama ruwa ne wato zai ta bulbula yadda kaga kogi haka zai ta bulbula ta sha ta shayar da ɗanta malam mala'ikan nan yana gama tona musu wannan rijiya sai ya zo gefenta sai yake ce da ita a sifar ba wai mala'ikan ba sai ce la ta khafu daya kar ku ji tsoron talauci da wulakanta da tozarta sam Allah bai zai wulakanta ku ba kwata kwata ku kwantar da hankalin ku fa inna ha huna baitullah wannan wurin da kuka ga ruwan nan nan ne za a yi dakin Allah yabnihi hadha al-gulam wa abu wannan yaron naki da kike sha da shi wannan ruwa da shi da babansa za su gina wannan dakin uban zai dawo wata rana wa inna allaha la yudhi'u ahlahu kuma Allah tabaraka ta'ala bai zai cozartar da mabiyansa ba mutanensa ba daidai inda za a yi dakin Allah din wannan tudu ne kaɗan a fari ne amma sai yi alamar tudu haka ruwa yana zuwa yana kwanciya a gefen ɗakin Allah ba a gina shi ba a lokacin a gefensa a sassaninsa ruwa ya zo ya kwanta wannan ruwan da aka samu kamar dan kududdufi kamar dan kwatami kwatami haka na gaya muku in dai akwai ruwa to dabba za ta iya rayuwa a wurin in ku akwai dabba to akwai ni'ima a wurin in ku akwai ni'ima to akwai dan adam a wurin to kaga wannan ya nuna cewa lalle ummu isma'il da isma'il za su samu ni'ima insha Allah malam ana nan an dan wani lokaci sai ga wasu wata kabila cikin mutane larabawa ana ce da su kabilar jurhum jurhumawa ake ce da su sai suka zo za su wuce ta wannan wurin hanya ta kawo su za su wuce suna zuwa sai suka sauka a can kasan makka ba a nan makkan ba can kasan makka ba wannan wurin ba kasan wurin wata rana suna zaune suna neman ina za su je su nemo ruwa sai suka yi ta ganin tsuntsaye suna zuwa wani wuri tsuntsaye suna zuwa ina wani wuri suna sauka su tashi suna sauka su tashi to balarabe yana da basira sai suka ce duk inda kaga tsuntsu yana zuwa ya tashi ya sauka to akwai ruwa a wurin ko akwai ciyawa danya a wurin suka ce bari mu tafi wurin inna hadha ta'ir la yaduru ala ma lalle wannan tsuntsun yana kewaye ne akan ruwa amma mu dai a iya sanin mu shekaru aro aro da suka wuce wannan kwarin ba ruwa a wurin nan amma abin mamaki sai suka tura mutane biyu suka je kuje ku duba mana can wurin da tsuntsayen nan suke wasa suke hawa suke sauka ko akwai ruwa ne a wurin wallahi malam suna zuwa sai suka ga ruwa guri yayi ni'ima kuma ga ruwa a wurin suka yi mamaki suka ce a shekarun baya ba ruwa a wurin nan suna zuwa gindin ruwan sai suka tarar da ummu Ismail da Ismail tana zaune ita kuma baiwa Allah gindin wannan ruwa suka je suka gaya mutanen suka zo gaba ɗayan suka ce to mu fa mun samu wurin zama sai suka ce wa ummu Ismail tunda muka ganki a wurin nan diyan da aka yi ruwan nan naki ne ko za ki mana izini mu zo mu ajiye mu ma kabilar mu zo mu zauna a kusa da ku mu kafa gari su waye suka tambaya su jurhumawa sai umu ismail sai ta ce eh babu laifi amma fa la haqqa lakum fil ma'i wannan ruwan kar ku zo ku fi ni yawa ku kace shi ba ku da haƙƙi akan ruwan nan ni ne zan nake dama in ba ku ko in hana kaji hikima ko saboda zai iya in suka zo suka zauna suka fita karfi suka yawa su tashe ta ma wurin ko su hana ta amfani da ruwan to sai ta kafa musu sharadi ku zo ku zauna amma ba ku da haƙƙi akan wannan ruwan shine fa zamzam din nan yanzu da muke turawa da kudi a siyo mana wata rijiyar da bata taba kafewa ba rijiyar da ba taba mata yasa ba rijiyar da bata taba karewa ba kuma shine ruwan da aka yi shi baya baci idan ka ga ruwan zamzam ya baci to kwantinar da take dauke da shi ne ita ce ta baci ni wannan na karanta wani research na wani bature ce a duk duniya babu ruwa mai sunan ruwa da yake da sinadari na ruwa gaba ɗaya bai rasa komai ba irin ruwan zamzam kuma bincike ya nuna cewa shine ruwan da yake tattare da sinadari na abinci a cikinsa yasa annabi ya ce ta'amu tumin abinci ne shi ruwan zamzam ga mai ci ya tabbata za ka iya rayuwa da shi kwana arba'in kana shansa baka ci komai ba amma yau musulmi mutum nawa ne yake da ruwan zamzam a gidan shi ka san akwai wanda bai taba sha ba suna nan da yawa bai taba shan ruwan zamzam ba ko dan kishi ma ka je ka saya ai ka dan sha bai taba sha ba amma yana zuwa ya je sai ruwan roba mai tsada ya sa firij ɗinsa ta ce ku zo ku zauna abdullahi na abbas yace suka zo suka hadu da ummu isma'il yace mace ce wacce take son ta samu ainihin wato zama da mutane suka zo suka zauna tare da ita suka ta aika wa danginsu da suke gefe suka ce duk ku dawo aka kafa gidaje a wannan wurin yaro ya tashi ya girma shiwa da ya tashi ya girma asalin su su annabi ibrahim da da ummu ismail da shi ismail din ba laraba ba ne kula da kyau ina so kula da kissan nan wannan jirhumawan da suka zo annabi ismail tashin da ya a cikin shine sai je koyi larabci a wajensu wa ta'allama al-arabiyyata minhum kenan ya koyi larabci ne daga wannan jirhumawan kun fahimce ni yawwa amma annabi ibrahim ai abin da yaran sa ai ba larabci bane to ya koyi larabci a wajensu kuma ya iya malam sai da ya zama zakwakurin yaro matashi a cikinsu larabcin ya zama kamar a harshensa a bakinsa da shi aka haife shi da ya girma sai su wannan jirmawan suka ce ko za mu aura maka yarmu ne a haɗa zumunta a wata riwaya shi ya ce ya ga ya a cikinsu yana so zai auri wannan bajir humiyar suka ce ba komai zo mu aura maka aka kulla aure to wannan shine alakar da ya tashi zurri'ar annabi ibrahim ta fada cikin wannan mai jirhumawa ana cikin wannan wa matat ummu isma'il mahaifiyar annabi ismail din nan kuma sai ta mutu haka allah yake lamarinsa ana cikin ganiyar abu sai a tafi ya allah ka ba mu kyakkyawan cikawa allahumma aktim lana bi khair ka yafe mana laifukan da muka yi zunubanmu takaitawanmu sakacinmu rauninmu kuskurenmu ya allah bata maka da muka yi ya Allah ba dan halin mu ba Allah kai mana afuwa idan muka mutu ya Allah ka samu yan aljanna ne Allah Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah ya Allah ya Allah ka raba mu da rabkana ka raba mu da rakana karkata da miƙe kafa a wannan duniya mu manta da kai kar kai mana wannan ya Allah Allah ka samu tafi a sa'a mu tafi muna kalmar shahada muna musulmin kwarai wanda ka yadda da su kuma ka kyautata bayan mu ka sa albarka a bayan mu ka sa alheri a rayuwar mu umu ismail ta rasu lokaci mai tsawo wata rana kawai annabi ibrahim ya sha iska allah ya mai wahayi ya ce ka koma ka duba iyalinka can inda yake ya taho bayan annabi ismail ya girma har ya yi aure shi kan bai san babansa ba yana dai jin labari an ɗan gaggaya masa yana ta neman ina zai same su lokaci ya canja yana zuwa sai tarar gari ya tashi gari ya haɗu annabi ne ya zo ya tarar da matarsa ta mutu shekaru an binne ta an gama ina ɗansa aka ce ai ya girma har ya yi aure ina gidansa ga gidansa can ina matar tasa ya je ya ganta yana ina sai ta ce masa ya tafi daji ya je neman abinci sai ya ce da ita ya rayuwar ku ta ce ka ai muna cikin wahala muna cikin kunci ba abinci ce ai ba komai ya tafi muna ta wahala sai ce to yana kan abun hawansa yana kan dukin shi ko sauka bai yi ba yake magana da yar matarsa kai ai wato matar ɗansa ya ce to idan ya dawo ki gaya masa ibrahim ya zo neman shi bai same shi ba kuma ki gaya masa ya canja kofar gidansa sai an jima ya juya da ko sauka fa bai ba ya juya fartak fartak fartak fartak fartak ya tafi shikenan yana da garantin Allah bai zai tozan masa da zuri'arsa ba wallahi ba wai rashin tausayi bane ba can annabi Ismail sai dawo yana dawowa sai ya ji kanshin babansa kanshin annabta kawai jikin sai ba shi yana zuwa sai ce matarsa an yi ba koyo gidan nan ko ta ce ya kware kuwa yaya waye zo ta ce wani dattijo ne mai kyakkyawa kama mai kaza kaza dogon mutum ya zo akan abin hawansa ko sauka bai ba me ya ce miki ai ya tambaye mu yaya muke ciki na gaya masa cewa muna cikin halin kakanika yi to bayan nan me ya ce miki sai ce ai ya ce ka canja kofar gidanka sai ce za ka abi ibrahim za ka abi ibrahim wannan wanda ya zo nan shine babana ibrahim annabin allah ne wahayi ake masa kuma ya ce in sake ki in sallame ki don ke ce kofar gidan ilhaki bi ahliki tafi gida haɗa kayanta sai tafiya to umarni ne na annabta ya za a yi ya rada aure wata ya ci gaba da rayuwa ana rayuwa shekaru har ya manta sana'ar daman in gari ya waye a tafi daji a je a yi farauta annabi ne farautan nan a nan ne za a nemi abin da za a ci abin da lokacin babu kudin riga kudin gina gida babba ka ina lillahi wa inna ilaihi Allah ya ba mu jin daɗin kuma yanzu muna wahala a kanta wallahi kudin motoci kudin kangaye da gidaje kudin kamfanoni kudin kaza tashin hankali dai da dan adam baya iya samun nutsuwa sai ya mallaki wannan abubuwan ga su sun rayu lafiya kalau wani lokacin su saka ganye ko su saka fata wallahi a jikinsu su yanka dabba in suka yanka dabba nan fata za a jeme ta ita za a daura a jiki ma ni da kai yau gashi an ba mu shaddodi boil boil yadi yadi riguna wanduna huluna kayan sakawa gidaje kaga yadda dan adam yake kyalkyala ƙasa a zuba kuɗi a liƙa a jikin ƙasa gadaje na alfahari motoci na alfahari abubuwan duniya malam sun buɗe amma duk da haka babu tsoron Allah sannan aka sa mana muka yi ta wahala akan duniyar nan duk bugen da za ka yi kana bubbugawa ne ka je ka nemo abin da za ka samu riga wannan tsimmar wai dan ka je ka sayi tsumma ka saka ka samu mutunci a idan mutane wai yau mutane ba za su ganka da mutunci ba idan baka da wannan rigar baka da mutunci sai kana saka riga ka kare rayuwarka kana buge-buge kana neman ina za ka samu gidan da za ka gina ka je ka rinka shimfiɗa a wazaka idan ka gama wannan kuma sai a ce da kai ai lalle ka tara kuɗi ka sai mota hawa kana gama wannan sai a ce a'a sai ka ƙara wata ɗaya ta yi kaɗan saboda iyali kana gama wannan sai a ce ai gidan nan ya yi kaɗan a nemi wani babban a gina gra kana gama wannan sai a ce ai gra shi ma ya yi kaɗan ai dole ka ƙara wani na shakatawa a can idan ka hada ka bude kayi kaza kayi kaza ga kasuwa tana tafiya shago ka dada kara kai wannan sai wani ya zo ya dillali ya ce alhaji me kake jira alhaji wane yayi gidan gona a wajen gari wane yayi gidan gona a wajen gari kai baka je kai ba wallahi haka za a zo a sa ka je ka zuba miliyoyin kuɗi ka sai daji iya ganin ka daji ka je ka zuba bulo miliyan kaza za ka kewaye gidan gona da hankalinka ba mahaukaci ba kai ba fa cewa ba cewa ne kar ai ba ka je ka ɗebo mangura ba mangoro a gurin sai ka dasa shi yayi dole kaga yadda Allah yake wa mutane kuɗi sai ya baka kuɗin ya nuna maka yadda zaka kashe kuɗin eh ka kashe su kuma ba wai fa gurin zaka samu lada ba ai kwarai kuwa ka dasa gwanda ka nemo mai shuka gwandar mai kula da ita mai bata ruwa kuma ka biya shi albashi wani gurin ka shuka gwaiba wani gurin ka shuka dinya wani ya nemo kwakwa a ce ai kwakwa ba ta yi ana ce ku dasa mun ita haka za mu jarraba wallahi akan gidan gonansa kawai in ya gaya ma abin da yake kashe za ka yi mamaki amma bai da masallaci ɗaya da ya gina bai da aji ɗaya da ya gina ‘ya'yan talakawa za su je islamiyya wani mutum na san shi bawan Allah ya ce malam ai ina da gidan gona ai na ce ai ya kyau tafiya iya ganin ka wajen gari ya nuna guri iya ganin ka ya ce nan din nasa ne me yake ciki kwakwa wannan kashu mangoro gwanda wace ce bishiyoyi haka sai wani daki can aka yi da falo da mai nace mai ake anan yace wallahi haka bayan wata bakwai wata takwas nakan zo in dan ajiye kujera in zauna ashe wallahi sai shekara bai je gidan gonan ba saboda bai da lokaci wake da lokacin yanzu neman kudin da ya bar ka samu lokacin zaka je gidan gona ka san suke zuwa gidan gona sai mutum ya roɓe ya gaji ya yi ritaya daga aiki kasuwar ta yi gar harka ba ta ja sai a rinka ɗaukan mutum a mota a je a dungurar da shi a gidan gona wai ya sha iska ya rinka nemi bishiyoyi suna karkadawa wallahi wallahi wallahi ba za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba matukar ba ka da addini haka za ka zauna a gidan gonan hawan jini ya kashe ka saboda ba ka da addini ai baka biyo hanyar samun sa'ada ba ai ji suke yi wannan bishiyoyin da za su zauna gindin mangoro mai sanyi a ciro masa kwakwa a ciro masa gwanda a ciro masa kaza sai a zo a ajiye ma shi a gaban ka gashi nan kana ci baka jin ɗanɗanan sa ga kuɗi kuma ma'aikata suna cin kuɗi wani can sai zai ba shawara alhaji ya kamata a zuba kaji a gurin nan wallahi eh ce Allah ko ce yana samu sai ya sa a share masa guri ya kattin kattin dakuna a zo a kashe miliyan ka za a ɗebo kaji iri ya zuba zubin farko sai ya zuba kaji iri dubu hamsin a je gonar obasanji a siyo a kawo inda kunan arewa ba ku da shi idan ya zo duba dubu hamsin nan kafin su tashi dubu ashirin da biyar da ɗari uku da hamsin sun mutu ba haka ba ne ba amma ba masallacin unguwarsu yana nan na rantse da Allah kafet din ya mutu an a canja magariba da isha'i ba za a iya sayan jarkar mai galan ɗaya a tayar ai sallar magariba ai karatun qur'ani bayan magariba babu kudin gata nan dai duniyar wallahi manzo Allah ce ba duniya ba wani abu nake jiya muku ba ina jiya muku tsoron ku zo lokacin da za a shimfiɗa muku wannan duniyar ku zo ku yi ta rigegeniya akan tara ta ku halaka kamar yadda ta halakar da wanda suka gabace ku kuka ji dai annabin Allah ne annabi Ismail haka zo aka ajiye shi a wannan wurin babu ci babu sha ko ruwan zama babu kaji asalinsa shekaru aru aru ya dawo yana dawowa karam kalla kuma sai ya zo gidan yana shigowa kuma ya tarar da annabi ismail din baya ne ya tafi daji farauta sana'a kenan farauta malam ce je zauna da dan kayan harbar su da yana jiran Allah ya kawo naman daji ya buge in ya buge ya yanka abin da zai yanka ya ratayo a gadon bayan sa ya kawo ya sa iyali ta gasa su ci dan dabbobin da suke kewatawa a tatsunonin a sha da shi ake rayuwa hankali a kwance ni ko yanzu ne da kai wai albashi albashi kayan bashi wani ya ce bashi ba shi hanji ne kamar ya me ma'anar ba shi hanji ne yana cikin kowa wallahi ai ga ta rayuwar yadda muke wahala aure ne za ka yi gaba ɗaya sai hankalinka ya tashi saboda sai ka yi kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza wai kai baka yadda ka zo yarinya ta rena maka hankali ba kai kada a rena ka ita ma ba za ta yadda ba ta zo miji ya rena ta ba dole a yi kaza ubanta ya ciwo bashin kaza ya bi neman taimako a can masallaci a hada masa ya ciwa ciwa a can ya sato na wancan ya hada gaba ɗaya ba damuwa duk auren ya za a yi kaza kaza kaza da sauransu eh a ga yadda muke mutuwa akan saka riga wallahi da kaga an ɗinka riga ana yayin ta hankalin kai tashi sai ka ɗinka ta ka manta da manzon Allah yana sallah yana yana ruku'i yana sujada da faci a jikin maho a jikin rigarsa ka manta da Musab ibn Umar ya zo ya mutu babu likafin da za a bude shi za a binne shi muna ta wahala gaba ɗaya rayuwar mu ta ƙare akan muna neman me za mu ci a bakin mu buge-bugen ka ya ƙare akan abinci idan ka gama wannan buge-bugen ka ya ƙare kana neman gidan da zaka zauna kana zaune a garin nan baka da gida wai inda zaka zauna ma baka da shi akwai talaucin da ya wuce wannan amma duk da haka ba mu faɗa ka ba wa kai ba ka yadda a ce ɗan ƙauye ba ne kai ai ba mai morewa rayuwa irin dan kawai wallahi ku fahimce ni fa da kyau a wannan babin da nake magana Allah wallahi ni kullum na je kauye wa'azi na ga gidajensu yana ɗauka hankali na na ce ka Allah Allah mai hikima mu gashi an zuba mu a birnin amma a matsayi ga warin kwata ga matsi ka ga wasu gidaje wannan matsi wannan matsi ya matsi wannan ba inda za ka miƙe kafa gashi nan kai amma a ƙauye sai a ce yanki iyayen karka magariba ta yi ka fidda tabar maka a ƙofar gida ka ji wata iska wato layin unguwarka daga nan har kogin unguwarku garinku iska ce kawai take fitowa ba sauro yalwataccen gida iya ganinka amma muku nan fa akwai fa gidan da bai wuce wallahi daga nan gurin alaran nan ba daga nan gurin zuwa nan gurin zuwa nan wallahi gida ne guda kuma mutum ya sami sai ce ka wane muna baka murna an samu wurin zama ya Allah ya Allah wannan kunci da muke ciki Allah ka yalwata mana ka yalwata mana ku yi haƙuri in daɗa gaya mana wannan ɗin shi ma ni aure na karatu ne mutum za ga yana da wadata iya wadata idan ka je ka ga gidansa sai ka rena shi a waje za ka ga gidan an kashe masa kuɗi an yi kwalliya an yi kaza amma idan ka je sai ka ga 'yan ɗakuna bare bare bare bare bare babu tsakar gida can daki can falo can dani can an matse idan zafi ya yi in dai babu kudin man janareto kowa da mafici yake kwana haka saboda sun maza gidan wani mai kudi ya ce ta a gidaje sai a kano ya ce daga nesa sai maka kwarjini sai ka shiga ka sha mamaki kaga daki malam yadda ka san mutum da kaɗan ya fi kabari ai kwarai da gaske malam ka san akwai dakunan da mata ba su da inda za su shimfida sallah su yi sallah ka san akwai wannan kuma mai gidan yana hawa motar miliyan ashirin kwarai kuwa kwarai da gaske to ai zuwa zai sai shi ya zauna anguwa mai tsada sai ya zauna cikin mutane inda gurin yake tsada nan zai sai dan karamin fili miliyan ashirin da kaza sai a zo a fitar da 'yan dakunan 'yan muri-muri a zo a zuba bene ya lafka rodi aka ya zuba rodi a kansa a matsayi kai barin gaya maka ya aki akwai wani bawan Allah mai hali ne mai kudi ni na san shi mutumina ne iya wadata yana da shi wallahi lokacin da ya zo ya mutu a ɗakin da ya mutu muka hau sama na ce na ne ɗakin alhaji ka ce kwarai kuwa mun gama yi masa komai da komai ka san wallahi tallahi makarar da za a sa shi kasa fita ta yi kwarai kuwa makara da za a sa shi ta gagara fita makara eh ai an kira injiniya ai ya iya wai irin wannan kafar benin ce wannan mai kama da hanjin nan ita aka loda masa shi shi gani yake ai burgewa ne ai a zo a gina maka ɗakin da idan ka mutu makara ba za a iya kawo makara a sa ka ba ai mutunci ne a ɗora ka akan makara a sako da kai amma kana gawa akaram kalla kana likafa ne a rataya ka aka faɗa ayyo kasa da kai kaga ai bai yi ba ai to haka aka yi muka gama musu komai na ce a ɗauko makara ina sani wallahi in ce ku kawo makara su gaba ɗaya ba su farga ba a kawo makara a kawo makara a kawo makara tun daga shigo da makarar da sai da aka ɗauki minti goma sha biyar aka ce a shigo da ita ta gareji gida bakato wallahi malam kofar gidan ka ga an yi wani design an yi an yi raba wani bulo an yi watsi an yi makara sai ta gareji to ta gareji aka zo ina a shigo da ita ɗakin alhaji aka shigo da ita kofa ta zo ta gagara hawa bene kayya kayya kayya kayya akai aka ka ci kai wannan makara ba ta kyautawa muna zaune aka ce malam makaran nan ba za shigo ba nace yanzu jama'a mu zo mu yi gidan da za mu mutu makarar da za a kawo a dora mu a kai ba za ta shiga ba me wayewa ciki ba hikima to shi ba wasu in ya samu kuɗi wato hankalinsa gushewa yake shi kawai birni a birge kawai amma wallahi wanda ya duk wanda je ga gidan zai san gidan ya keru amma kuma akwai kidahumanci a ciki ya za a yi nace sai a rungume shi sannan ma an zo runguman ka san wasu za su zo wurin mutuwa amma matsorata ne wallahi na ce a kama sai ka ji ana to da ba a kama ni ne na sun koya mana sai ji kake wani yana can gida yana can gefe wani kujera yana to da ba a kama a kama a kama wallahi shi bai zai kama ba kai kada kada ya je ya kama ya rungume shi ba ya rungume shi aka aka zo aka kakkaman muka rungumo shi muka zo muka dora shi akan makara muka je muka binne shi wallahi ina tuna lokacin da mutumin nan ba shi lafiya ina cewa malam ai mun addu'a malam a gaya mutane sai muna addu'a wallahi an je dubai din an je india an je ina da ya dawo fa ya dan fara fita ya ce malam albishir alhamdulillah samu sauki ce alhamdulillah sai ciwo ya saki dawa a dukiya an tara kuma an tafi sai gado yara za su raba gado ka bari ka yi a hankali ka tsaya ka gina lahirarka wallahi kafin da nan suna izo same ka arama me abu na ƙarshe ne kam فارسا منا
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh